نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا ينقوى مهلرتا ونم haraba ta wannan babban masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka a wannan jiha mai albarka jihar kebbi ina gaishe mu gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato kamar yadda aka sani yau ranar goma ga watan sha ɗaya watan zulƙada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida yau Alhamis daren Juma'a wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyar lissafin haihuwa annabi Isa ɗan Maryam alaihi salatu wasalam in abin ya zama haka shekara dubu biyu da ashirin da biyar makasudin mu a wannan wuri shine jajibiri na bude wannan babban masallaci wanda aka gina saboda yin ibada a cikin shi kalkashin jagorancin malaminmu sheikh abbas jega bude masallacin ya riga ya rikide ya zama wani abu ya zama wa'azi na ƙasa ko ko wa'azi na ƙasa da ƙasa tunda wanda zai jagoranci buɗe wannan masallaci shine shugaban haɗin kan ƙungiyoyin ahli sunna na garbe ifriqiya shugabanmu na ƙungiyar jama'at izalatul bid'a wa iqamati sunna na tarayyar Najeriya fadilatu sheikhu doktor imam abdullahi balalau kuma ga shugaba ya riga ya shigo wannan fili ga yanan ya zauna shugaba muna maka barka da shigowa wannan fili Allah shi yi jagora waɗanda suka wa shugaba baya a mataki na ƙasa akwai babban sakataren wannan ƙungiya mai albarka mahaddacin alkur'ani mai girma shehin malami fadilati shekhu doktor muhammad kabir haruna gombe kuma ga malan nan zaune kusa da shugaba akwai babban darakta na majalisar agaji na ƙasa na wannan ƙungiya mai albarka shehin malami injiniya mustapha imam sutti shi ma muna tare da shi ban san dai ina mataimakin shugaban kungiya na biyu ya zauna ba amma shi ma na ganshi cikin tawagar shugaba wato shehin malami fadilatu sheikh abbas jega shi ma yana nan na ganshi cikin tawagar shugaba akwai shugaban wannan kungiya mai albarka a matakin wannan jiha shehin malami Sheikh Aliyu Ladda Bunza shi ma yana nan gurin muna tare da shi. Muna tare da ɗaya daga cikin mataimaka a mataki na ƙasa ga shi babban daraktan majalisar agaji na ƙasa Alhaji Aliyu Abubakar Jega shi ma muna tattare da shi yana nan gurin. Muna tattare da babban darakta na majalisar agaji na wannan jiha mai albarka alhaji bello koko shi ma yana nan gurin muna tare da sakataren kungiya na wannan jiha ɗaya daga cikin manya-manyan mahaddata alkur'ani mai girma da waɗannan da wannan kungiya ke tafiya da shi wajen aikin da'awa alaramma Yusuf Abubakar Soro muna tare da sakataren majalisar alaramomi na ƙasa a mataki na ƙasa alarama Nasiru Salihu Gwando yau mun yi wani babban kamu a majalisar alaramomi uban tafiya gaba ɗaya wai biki na farar kaza balbela ba ma sai an gayyato ta ba shugaban majalisa alaramomi na ƙasa muna tare da shi alarama abubakar adam katsina shi ma yana nan akwai ɗaya daga cikin maluma na alkur'ani a wannan ƙasa a wannan yanki namu wanda matasa masu ƙoƙarin koyon karatun alkur'ani suke ta ƙoƙarin ɗabbaka sautinsa wato gwani abdullahi abba daga zaria yana nan yana tare da mu muna tare da ainihin wato ɗaya daga cikin malumanmu matasa ɗan wannan jiha mai albarka wato mai girma sa na mai girma gwamnan jihar kebbi a ɓangaren addinin musulunci wato shehin malami injiniya imrana uthman shi ma muna tattare da shi muna tare da ɗaya daga cikin mambobinmu a mataki na ƙasa a kwamitin da'awa mataimakin daraktan da'awa na ƙasa na wannan ƙungiya mataimakin shugaban majalisar malamai a wannan jiha mai albarka wato imam umar sadiq daga jega da sauran manya-manyan maluma da muke tattare da su ina nan zaune na ga an shigo da dattijan nan imam malam tukurkola shi ma ina nan zaune na ga an shigo da shi wanda za a ci gaba da jin waɗanda muke tattare da su da izinin Allah insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da yin karatu yanzu daga inda aka tsaya daga inda Dr. Abubakar ya tsaya za mu dora insha Allah amma yanzu bari mu tafi kai tsaye zuwa ga shugabanci na wannan jaha mu kira shugaban wannan jaha ya zo ya tofa mana albarkacin bakinsa wasu mintoci insha Allah ta'ala shehin malami Sheikh Aliyu Ladda Bunza tare da shi akwai ɗaya daga cikin alaramomin mu a mataki na ƙasa alarama Uthman Abubakar birnin Kebbi alarama ka zo ka karanta wasu ayoyi na alkur'ani kafin isowar sheikh Allah madaukakin sarki nake roko ya daidaita harshen malam Allah ya azurta shi fadin daidai Allah ya kare shi daga kuskure alarama na'am
na roba sai ka mana robalin mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim amma badu yan wa musulmi gaba daya tun daga jagororinmu har manyan malamanmu har manyan ya agajinmu har yan uwa na almajirai da yan uwa musulmi baki dai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullah bayan wannan gaisuwa ta musulunci kuma ina godiya ga Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala wanda ya hada huskokinmu a wannan farfajiya ta wannan masallaci mun gode ma Allah da ya muna baiwa samun halarta ɗakin Allah da aka son a yi bukin budawa gobe in Allah ka yi muna rai sha ɗaya ga watan zulƙada to ina gode ma Allah akan wannan haduwar da muka yi Allah ya sa ta zama cikin mizanul hasanati na'am sannan ina maraba lale marhabin da jagororinmu na ƙasa da kuma jagororinmu na jiha da sauran 'yan uwa musulmi da suka idan dazo suka tattake daga gurare manisanta suka karɓa wannan gayyata saboda hidima ga addinin Allah suka zo su halarci wannan buɗe wannan makekin masallaci ba uku kenan ba sannan ina sake komawa ga Allah maɗaukakin sarki yi mashi godiya ta musamman wannan masallacin ƙungiyar jama'atu izalta bida kamar suna ba ta sa ko sisin kwamata kyauta Allah ya kawo mata shi wasu ahalul khairi suka gina suka ce ita adda ba mu yi jayayya da wata ƙungiya ba ba mu yi lancin ba Ubangiji maɗaukakin sarki ya kawo wannan katafarin masallaci ya sanya shi ga hannunmu, ba kuɗinmu ciki, ba mu wahala biɗo wani abu ba, kuma Allah ya ɗauko shi ba jayayya da kowa ya sanya shi ga hannun ƙungiyarmu. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga wannan ni'ima. Abin da ya sa ni wannan godiya saboda na san yadda wurin ka tamu ta kusa. Lokacin da muka jinga gona mu je mu yi ga noma muka je kasuwa mu yi dako domin mu samu kuɗi mu tara mu sai zanaki mu yi masallaci wasu matasa ba su an yi wannan ba gona aka ji mu da jinga mu je mu nome mu haɗa yan kuɗin nan mu taho mu gina masallaci in mun gina kuma bai hana duk wahalar da muka yi 'yan uwanmu na zaman gari na zaman yankuna na zaman ƙasa wani lokaci su taho da karnai wani lokaci su sai da makiɗa su bangaji waɗannan 'yan zanakin su kawo ta su babbaka musu ban mantuwa an yi haka gari mu a sanyin na sai da muka yi masallaci da zanaki da komi aka ɗauko karnuka aka turo 'yan tauri suka taho suka yi kuwa suka wace zanakin nan suka kunna musu wuta suka babbake su to sani waccan dauri din da nika kuma yau na rayu har Allah ya kawo inda masallatai ginawa akai ana bidan mu da su ba mu ka zuwa muna bida ba wannan ya cincinta yi godiya ga Allah madaukin sarki saboda Allah ya ce ista'azzana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نعم.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد saboda wannan magana ta Allah madaukakin sarki da yace wa ista'zana rabbukum ka karanta ma al'ummaka lokacin da ubangijin ku yayi kwaye sanarwa ke cewa la in shakartum kullun in Allah ya muku baiwa kuka gode ma Allah Allah ya ce la azidannakum wallahi tallahi zan dada muku wala in kafartum kuma wallahi in kuka butulce bayan ni'iman nan to inna azabi la shadidu azaba ta mai tsanani ce bisa ga gani ga matsayina wanda shugaba balalo ya shugabantar a wannan kungiya mai albarka a wannan jiha in ni godiya ga Allah kamar duk yan jiha ke bi sun gode ma Allah don haka ina godiya wa Allah madaukin sarki Allah muna gode maka jama'a ku ce alhamdulillah jama'a ku ce alhamdulillah jama'a ku ce alhamdulillah Allah mun gode maka da wannan baiwaki ba wannan kadai ne a garin ba muna da manya-manyan gingima gingiman masallatai kuma dukkan su ba da kuɗinmu muka gina su ba Allah ya ba mu kyautar su daga gononin wannan jiha yan siyasan mu suka gina wannan ma yana daga cikin wanda wasu manya-manyan yan siyasan jihar da suka taimaka mana suka gina muna Allah mun gode su ma waɗanda suka yi muna waɗannan ayyukan muna godiya tun daga wanda ya fara Muhammad Adamu Aleru Allah ya saka mai da alkhairi ya ba mu guri ya yi ƙoƙari ya ba mu hili cikin gwamnati ya gina mu da sakatariya tana nan muna amfani da ita da ta soroshewa kuma yanzu ya sake towa ya jaddada ta jaddadawa ta musamman Sa'idu ya biyo bayan shi ya gina muna masallaci katafare albarkacin mutunta mala abba tsarahin atiku don haka muna godiya sai gashi kuma cikin gwamnatin atiku ba gudu aka to aka aza wannan masallacin kanin sai tsaye tsayin daka ibrahim ya yi tsaye ibrahim ba gudu ya yi tsaye tsayin daka ya ga masallacin ga an gama shi don haka wallahi 'yan siyasa kuma mun gode muku gononi mun gode muku jama'ar musulmi mun gode wanda kuka wa Allah maɗaukin sarki ya gode muku mun gode kwarai Allah ya ƙara sa tunaninku ya zama na ciyar da addini gaba yanzu ma muna da mai girma gonan jihar Kebbi mai girma ƙauren Gwandu shi ma gurgudu mun ga akwai ba da himma ta hanyar raba kuɗaɗe a masallatai a ɗibi kuɗaɗe a ji a raba ma limammai a raba ma ladannai a raba ma waɗanda ke kula da waɗannan wannan abin na san Allah so a manufarsa da nake gani farko ne muna godiya gare shi Allah shi mashi ja gaba ya karfafa shi bisa ga dukkan wani aiki na alkhairi ya kuma kare shi ga dukkan wani makaruhi ya sa wanda ya hau lahiya ya sauka lahiya cikin aminci bayan wannan yan uwa muna godiya kuma akwai wani abin da muka ga ya faru shekaran jiya mai girma shugaban kungiyar jama'atu izatu da kamar sunna ya hada taro a hadeja taro da kuma wa'azi wannan taro an yi shi a gurin da yake gina jami'ar musulunci wannan taron mutane na da ni aika sun dawo min da bayanin da ya faranta mini rai saboda jami'a ta ɗarmi anniya jami'a ta yi nisa kuma wallahi bisa ga taimakon Allah akwai faculty da aka nuna wurare-wurare an gina su fiye da biliyan talatin amma kuma ga, ga shekara in muka tara fata duka za a ce muna an tara fata ta miliyan ɗari to a miliyoyin nan da aka ci gaba da gina wannan jami'a ina suka hito fatan mushe koko dai taimakon Allah ne to abin da yasa ni ka wannan magana taron da aka yi shekaran jiya an tattauna akan wannan ganin jami'a an yi kokarin ta kare to ina roƙo Allah maɗaukin sarki wadda taimaka mana sauran fannoni Allah ya taimake mu ta ƙare amma ni yanzu jan hankali na wannan ɗan taimakon da muka basuwa wanda bai wuce cikin abin da aka bukata ga wannan jami'ar bai wuce abin da tsuntsu ka sakwata ga ruwan kowara ba cikin abin da jami'ar take bukata amma duk da haka nan ida'ul qalili khairun min al-hirman ba da ɗan kaɗan ne ya zama alkhairi in kobo in fata guda jiha ku ta ɗauka ta kai to ta yi tare a cikin gina wannan in za ta yi shekara 500 a duniya nan ga jami'a su sardauna nan ja- zaria duk abin da aka yi a cikinta sardauna yana da kamisho saboda ganin ya yi ƙoƙarin wannan wuri ana ganin bai kamata ba bai dace ba ya yi ƙarfin hali ya kanne ya daure ya tabbatar da an yi jami'an nan ga tana ana amfanuwa da ita shi na mai girma shugaban kungiya yake ƙoƙari ya ga kahin ya mutu ya ga jami'a ga ta tsaya ɗiyan musulmi ɗiyan yan izala ɗiyan al'ummar najeriya sun samu inda suke karatu addini don haka ina kira zuwa ga ‘yan uwana ku sani bara ɗaya an gayyace mu taro a abuja buɗe masallacin da aka yi wanda ni radda ni zo shugaba shi ya bada wannan sallar shugaban kasa Muhammadu Buhari yana zaune yace mai girma shugaba kalli wannan masallacin da fatun yan izala muka gina shi ba mu yi lanci akan gina shi ba da fatun yan izala muka gina shi na rance da Allah shugaba Buhari sai da tada sai da tada kai ne ya duba gabas ya duba ya duba sama sanne soke kai ne abinda nika so in hada muku wannan ayyukan ba jami'a kaɗai ce shugaba ka gina ba ya gina muna masaukin masaukin da aka gina baƙi tutal na musamman wanda duk wani mai da'awa da duk wani dai izala zo bai da saurin da zai kwanukan da zai ya dawo a gidan shi ba sai yayi laɓe-laɓe zuwa ɗauka tutal a wani guri ba sannan a wannan masallacin yan uwa an gina ofishi na musamman wanda nika ganin wannan ofishin ko an ce da fatunmu aka gina shi ni ba zan ba da haɗin ka bai cewa ni kai an dai mutunta mu a ce da fatunmu na aka gina amma ganin ni kai shugaba yana da wasu dubara ko tun daga kamfani ne ko daga wani hanya wanda yake waɗannan gine-gine fata yan yan izalan Najeriya ba ta iri waɗannan gine-gine amma duk da yana mutunta mu shekara duka ya nemi mu karfafa kanmu mu karfafa addinin mu da abin da bai wahalshe mu fatar rago fatar sa fatar bunsuru ko baka bashe ta ba batar shikenan fatar matacce te ta kare an gama da ita dike gani ya kamata in ji hankalin yan uwa bisa ga waɗannan ayyukan da ne ni gai akwai asibiti da wannan jami'a ta deja da waɗannan aikace aikacen da ake nawa gura mu kahuwa na sauran abubuwan da yake lokaci lokaci ina gani ya kamata a ce kowane ba ɗan Najeriya kaɗai ba, ba ɗan Izala kaɗai ba, kowane musulmi ya yi tanyo ga wannan aiki na alkai. don haka ina kiran yan uwana kuma ina kiran malumma waɗanda a cikin jiha daga yau duk lokacin da wani malami zai yi wa'azi ko wani malami zai hudu ba ya ja hankalin yan uwan musulmi bisa ga bayar da waɗannan fatun kuma ba mu yahe ma duk wani limami da duk wani malamin makaranta ya zo ya dora aishi cewa wai kaza kaza mu da mun ka tahi mun ka ga ayyukan da aka yi da fatar ga ya ɗebe muna shakku ya ɗebe muna kokanto mun tabbatar da fatan nan ɗan tanyo ne kaɗan cikin aikin da aka yi wanda ciyar da al'umma ga gaba don haka ina kira ga ƴan uwa baki ɗaya ku tanya game da al'amarin fatan nan kowane bara an ce mun yi kokarin mu na daya sokoto ta yi wasu dubaru ta sa wasu alhazai suka sai mata fatu suka tsora ciki wannan suka samu salaka suka huce kebi to amma ina sa ai ba mu rasa alhazan ba ko mu rasa mu rasa yan kasuwan mu rasa yan siyasan to ba hayya hala yan kebi tabban ina jin hankalinku tabbatar da wannan jiha wanda shugaba yake tinkaho da ita wanda yan izala suke nuni aka ce izala aka ce kebi kowane mutum zai ji wata izala ce ta musamman wata jiha ce ta musamman game da addini to ina ji hankali ku cewa lalle mu tabbatar da ba a yabe mu da alkhairi muka yi mana ga baddu tsari kirke mana ga baddu tsari kirke kada mu yi abin da hillani ke cewa mana ga baddu tsari kirke mana ayabu ana yabon ka da hawan doki amma ka zawace sirdi to kada mu yi hakan don haka ina kira mu tabbatar da wannan aiki na alkhairi duk hanyar da muka bi da duk wanda muke yi mu'amala da shi mu tabbatar da kabi ta ci nasara ta bunƙasa ta gwada matsayinsa a cikin jihohin Najeriya Allah madaukin sarki ya yi muna jagora mai girma shugaba mun gode da wannan muna kuma godiya da shehin malami Malam Abbas Muhammad da Allah ya kaddari ta gehensa wannan masallaci muka samo shi Allah ya saka mai da alkhairi da ƙara daraja cikin halaye na gari da kuma ba shi iko ikilasi cikin abubuwan da yake tare da mu mu ma wannan wa'azin da yake tai muna ayi ayi ayi ikilasi to muna fatan da mu da shi duka Allah ya ba mu ikon tsarkake niyoyin mu cikin ayyuka ya ba mu ikon biyayya ga wannan kungiya mai albarka ciki da bai a bayyane da ɓoye muna fata Allah ya ƙarfa haɗin kanmu ya ba mu zama lahiya ba mu ci gaba nan nake cewa alhamdulillahi lazi bi ni'imati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah